الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز من قائل في محكم كتابه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين عباد الله إن الأحداث والمستجدات تتوالى على الناس والفتن تتسارع بعضها آخذة بحجز بعض فلا يكاد يمر حدث أليم إلا ويفاجأ الناس بحدث آخر مؤلم فها هي الفتن تموج بالناس موج البحر حتى كادت الناس تفقد عقلها من كثرة تسارعها وتواليها وتعاقبها عباد الله إن مما يجب أن يستحضره المؤمن في ظل هذه التطورات الأليمة أن يعلم أنه لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده سبيل الخلاص ولا مناس من الفرار إليه بكل ما تعني كلمة الفرار إلى الله تعالى قال تعالى عن المؤمنين وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام مسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عباد الله إن الفرار إلى الله عز وجل يتضمن أمورا من ذلك الفرار من التعلق بغير الله إلى التوكل على الله والإنابة إليه وتفويض الأمر إليه قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وقال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فلا بد من التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه وتفويض الأمر إليه ومن ذلك أيضا الفرار من الذنوب إلى ال- و- من الذنوب والمعاصي إلى التوبة والطاعة قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة ومن الفرار ومن الفرار إلى الله عز وجل الفرار من الظلم والعدوان إلى العدل والإحسان قال تعالى إن الله يأمركم بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا العمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ومن الفرار إلى الله الفرار من الجهل من الجهل بالله وحقوقه المتعلقة به إلى العلم بالله عز وجل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذا يتضمن إفراده بالطلب ويتضمن إفراده بالعبودية ولوازمها فهو متضمن لمعرفة توحيد الله في ألوهيته الذي اتفق عليه دعوة الرسل عليهم السلام ومتضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر وأن كل ما في الكون من مكروه ومحذور إنما هو بقدر الله عز وجل وإنما أوجبته مشيئة الله عز وجل وحده فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده بمشيئته ومن الفرار بالله ومن الفرار إلى الله عز وجل الفرار من التعلق تعلق القلب بالدنيا إلى الاعتصام بالله عز وجل قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai girma yana cewa muminai fafirru ilallah lalle ku gudu zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi da gare shi bayan Allah idan muka lura da rayuwa a yau al'amura suna ta faruwa fitintunu suna ta bibiyar juna daga wannan fitina sai wannan fitina ana kuka da wannan sai kuma ka ji wani abu sabo shi ma ya baƙi abulla da haka mutane sun shiga ɗulma sun shiga rikicewa mutane sun shiga wani hali na ƙaƙanukayi na rashin sanin mafita na rashin sanin makoma to wannan makoma ita ce guda ɗaya wacce Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa bayansa cewa su koma gare shi fafirro ilallah ku fita a guje ku gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake wato gurin fakewa ga mumini yayin da al'amura suka yi masa tsanani suka yi masa tsauri babu gurin fakewa sai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata game da mutanen nan guda uku waɗanda aka jinkirta subansu har ya zanto ƙasa ta yi musu ƙunci duk da yalwata Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zannu Allah malja min Allah illa ilai suka tabbatar da cewa babu gurin da za su fake wa Allah sai dai su koma gare shi saboda haka ba mu da wani gurin da za mu koma mu samu fakewa mu samu kubuta daga irin fitintunu da tashe-tashen hankula da damuwa da take tare da mu sai komawa ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wannan ne kadai abin da ya wajaba mutum mumini ya sa a ransa ya kuma rika halartu shi da yaushe ya ji cewa babu wani wanda zai iya bashi kariya ko ya iya samar masa mafita sai Allah subhanahu wata'ala yayin da bawa zai koma ya gudu zuwa gare shi ya tabbata a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana addu'a yana cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni ta hanyar yardarka daga fishinka ka tsare ni ta hanyar bani lafiya daga daga ukubarka sannan wa bika minka ka tsare ni daga azabarka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik ba zan iya ƙididdige yabo gare ka ba kamar kai yadda ka yabi kanka bayan Allah duk sanda aka ce a gudu a koma zuwa ga Allah wanda yana nufin abubuwa da dama daga ciki in aka ce a gudu a koma zuwa ga Allah ana nufin a kakkaɓe dukkan duk wani Allah daga zuciya a koma ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai a dogara gare shi a fawwala masa al'amari a koma gare shi ubangiji subhanahu wata'ala a ayoyi da dama ya nuna mana dogaro zuwa ga Allah shine mafita ga mumini Allah subhanahu wata'ala ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai muminai za su dogara haka nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabinsa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin idan ka riga ka yanke kuduri to shi kenan ka dogara ga Allah domin Allah yana son masu dogaro da shi in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan har Allah ya taimake ku to babu wanda zai iya rinjaye akan ku wa in yakhzulkum in kuma yayi watsi da ku faman zallazi yansurukum min ba'di to bayan sa wane ne kuma zai taimaka muku babu shakka duk wanda Allah ya watsi da shi to ba shi da mai taimakon sa wanda kuwa Allah subhanahu wataala ya taimake shi to babu wanda ya isa rinjaye shi Allah ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mu'minai sai su dogara su mai da al'amarin su gare shi haka nan Allah subhanahu wataala ya ambaci ya umarci annabinsa da sauran mu'minai tare da shi da su ce qul lan yusibana illa ma kataballahu lana babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya riga ya rubuta mana huwa maulana shine majibincin al'amuran mu Allah ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai sai mu'minai su dogara don haka babu wani abin da zai same ka sai abin da Allah ya riga ya kaddara maka da duniya duka za ta hadu akan ta cutar da kai da abin da Allah subhanahu wataala bai rubuta maka ba ba za su iya cutar da kai da komai ba haka nan da za su haɗu duka akan su amfanar da kai ba za su amfane ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka haka nan a cikin al'ata kissar annabi a cikin kissar mu'min ali fir'aun da Allah subhanahu wataala yake gaya mana yana cewa mutanansa wa ufawwidu amri ila Allah ina mai da al'amarina ina fawwala al'amarina duka zuwa ga Allah lalle Allah subhanahu wata'ala mai ganin bayansa ne hakanan a kissar annabi shu'aib alayhi salam yake cewa mutanansa in uridu illa al-islah mastata'tu wama tawfiqi illa billah ba komai nake nufi ba wato annabi hud alayhi salam cewa ba wani abu nake nufi ba face gyara kuma gamdakatar na daga gamdakatar ina daga Allah ne wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni gare shi kadai na dogara kuma gare shi nake mai da al'amari na haka nan Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin addu'ar mu'minai na kwarai suna cewa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ya Allah ya ubangijinmu gare ka kadai muka dogara kuma zuwa gare ka ne muke mai da al'amuranmu kuma makoma zuwa gare ka take saboda haka dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da mai da al'amari gare shi da jin cewa shi kadai ne zai iya la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai tare da Allah to wannan yana daga cikin gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka nan yana daga cikin alfiraru ila Allah alfiraru min az-zunubi wal ma'asi tun ya guje wa saban Allah mu guje wa saban Allah mu guje wa kangare wa umarnin Allah subhanahu wata'ala mu gudu mu koma zuwa ga tuba tuba ta gaskiya tuba da zamu yi daga zuciya cewa mun tuba mun dena Allah ka yafe mana Allah subhanahu wata'ala yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku domin ku samu rabauta ba za a taɓa samun rabo ba ba za a taɓa samun dace ba ba za a taɓa samun mafita ba sai da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ta gaskiya haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ويؤتي كل ذي فضل فضله ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله kunemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi in kuka yi haka yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma zai jiyar da ku dadi har zuwa lokacin da ajalin da aka kayyade muku sannan kuma dukkan wani mai falala ubangiji ya bashi falalarsa wato ladan sa ranar gobe kiyama wato idan kuka tuba zuwa ga Allah to ubangiji subhanahu wataala zai jiyar da ku dadi a duniya za ku samu walwala ta rayuwar duniya sannan ubangiji ba zai haramta muku ladan sara na gobe kiyama ba wa ya qaumi astaghfiru wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin hakanan annabi hudu alayhi salam ya gaya wa mutanensa ya ce ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi in kuka yi haka yursilis sama alaikum midrara zai sakar muku zai saukar muku da ruwan sama ma maku wato zai ba ku arziki na abinci da yalwarsa sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi ƙarfin tattalin arziki ya ƙara muku ƙarfin soja da zaman lafiya ya ƙara muku duk wani ƙarfin da kuke da shi ubangiji sai ya ƙara muku amma ta hanyar rike waɗannan abubuwa guda biyu istighfari da tuba zuwa ga Allah saboda haka wannan yana daga cikin gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin al-aghar ibn yasar al-muzani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas astaghfirullaha wa tubu ilai ya ku mutane ku ainihin nemi gafarar Allah sannan ku tuba zuwa gare shi fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra annabi yace a kullun ina tuba zuwa ga Allah sau 100 duk da kasancewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani laifi da ke tare da shi da Allah zai kama shi da shi amma wannan bai hana shi rika tuba zuwa ga Allah sau 100 a kullun ba ballantana kuma mu wanda rayuwarmu take cike da laifuffuka ciki da waje ba babba ba yaro ba ainihin mace ko namiji kowa a cikin laifi yake dumu-dumu kaga babu shakka mu muka fi cancanta mulka tuba muna komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakanan yana daga cikin guduwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don neman mafita shine a gujewa zalunci da ta'addanci da ƙeta da ƙetare iyakar Allah a koma zuwa ga adalci a runguma adalci da kyautatawa Allah yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umartar ku ku ainihin mayar da amanoni zuwa ga masu su wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl yayin da za ku yi hukunci kuma tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan Allah yana yin umarni da adalci da kyautatawa hakanan yana cewa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku yi magana ku yi ta adalci ku yi ta gaskiya ko da kuwa ta shafi wani wanda yake na kurkusa hakanan ubangiji yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar wasu kada ƙiyayyar wasu mutane ta hana ku yi musu adalci Allah ce ku yi adalci wannan shi ya fi kusa da taƙawa wannan yana daga cikin guduwa zuwa ga Allah shi ne guje wa zalunci da ta'addanci da ƙeta da rungumar adalci da gaskiya da kyautatawa hakanan yana daga cikin guduwa zuwa ga Allah guje wa jahilci da rashin sanin Allah da rashin sanin haƙoƙin Allah da rashin sanin tauhidin Ubangiji wajibi ne bawa ya koma ya san wane ne abin bautarsa wane ne Allah Ubangijinsa mahaliccinsa ya san wannan ya kadaita shi da uluhiyarsa ya kadaita shi da rububiyarsa ya san haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala da suka shafi ibada ya bautawa Allah shi kadai ya kakkaba bautar dukkan wani wanda ba Allah ba ya gujewa bauta ma wani wanda ba Allah ba sannan kuma ya ainihin san haƙoƙin ubangiji na rububiyya dukkan wasu ayyukan da Allah ya fanta da su ya danganta waɗannan ayyuka zuwa ga Allah shi kadai kada ya nemi abin da Allah ne kadai yake yin sa gurin wani ba Allah ba to wannan yana daga cikin komawa zuwa ga Allah yayin da muka yi wannan to babu shakka mun koma ga Allah mun san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta kuma shi kadai ne ar-rabbu ubangiji mahalicci wanda kowane al'amari a hannunsa yake da mai daɗi da mara daɗi daga wajensa yake ubangiji subhanahu wata'ala abinda ya ga dama shi yake wakana abinda bai ga dama ba ba zai wakana ba abinda Allah ya so faruwarsa shi kadai ne zai iya hana faruwarsa abinda kuma Allah bai so faruwarsa ba to babu wanda zai iya jawo shi mu ji wannan tare da mu a koyaushe mu tabbatarwa da Allah waɗannan haƙoƙi nasa na uluhiyya da na rububiyya to wannan yana daga cikin ainihin alfiraru ilallah gudu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yana daga cikin alfiraru ilallah shi ne mu guje wa wato ɗanfara zuciyarmu da duniya kanmu ainihin ƙwallafa ranmu da zuciyarmu da tunaninmu akan sha'anin duniya a mu koma mu riƙe addininmu ƙaƙam yayin da za mu riƙe addininmu to a lokacin kuma duniyar sai ta zo mana a lokacin sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya bude mana amfani na sama da ƙasa albarka ta sama da ƙasa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce da a ce mutanen alƙaryu za su yi imani sannan su yi taqawa su kiyaye dokokin Allah Allah ya ce to da mun bude musu albarkatai ta sama da ƙasa dukkan wani matsatsi da damuwa da takuruwa da ɗan adam zai shiga inda zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to ubangiji zai samu masa da mafita ya ga abubuwan da ya rasa ya same su ya ga abubuwan da yake jin tsoro Allah ya kare shi daga gare su wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya kuma azurta shi ta inda baya tsammani saboda haka mu cire duniya daga zuciyarmu mu rungumi addinin Allah wannan yana daga cikin alfiraru ila Allah guduwa zuwa ga Allah Allah ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku kankame igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir ku kankame wa Allah Allah shine majibincin ku Allah ya ce huwa maulakum shine majibincin ku fa ni'mal maula ma dalla da wannan majibincin al'amura shine Allah wa ni'man nasir ma dalla da wannan mai taimako shine Allah haka nan Allah subhanahu wataala yana magana akan munafikai da Allah ya yi musu alkawarin mummunan narkura na gobe kiyama sai ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba daga cikin munafikai wa aslahu suka gyara abin da suka bata wa tasabu billahi suka kankame Allah suka rike addinin Allah kankam wa akhlasu dinahum lillah suka tsantsanta addinin su dan Allah suka guje wa riya suka guje yi dan a gani Allah ce fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da mu'minai Allah ce to ba da jimawa ba Allah zai ba wa mu'minai lada mai girma haka nan a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ce fa amman ladina amanu billah wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima haka nan waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma rike shi suka kankame shi Allah ce fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu da sannu zai shigar da su cikin wata rahama ta musamman da gare shi da wata wata falala ta musamman sannan kuma ya shiryar da su ta farki waɗanda wanda yake madaidaici to wannan shine alfiraru ila Allah mutun ya ruga ya gudu zuwa ga Allah to amma abinda yanzu yake faruwa daga daga gare mu ko daga yawancin mu shine alfiraru min Allah Allah muke gujewa ba ma so mu ji an yi batun Allah yayin da mutane suke kuka in aka ce da su ku koma ga Allah sai wani ya ce to menene zaka ce yanzu zaka ce kenan shugabanni ba sa zalunci shugabanni ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba a'a komawa zuwa ga Allah shi zai sa ku samu shugabanni masu adalci shi zai sa ku samu shugabanni masu gaskiya amma idan kuka bar Allah subhanahu wataala to Allah zai ci gaba da jarrabar ku da irin waɗannan shugabannin da za ku rika la'anta su suna la'antar ku Allah yana cewa kazalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka nan muke dora wasu azzalimai akan wasu inji Allah yace saboda abin da suke aikatawa ashe kaga shugabannin mu wani sakamako ne na ayyukan mu idan muka zanto mun kyautata ayyukan mu a junan mu to sai kaga Allah subhanahu wataala cikin ta gomashin sa ya ba mu shugabanni masu gaskiya masu adalci amma idan muka lalace a junan mu to Allah sunnar ubangiji haka take wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka nan muke dora azzalimai akan wasu azzaliman saboda abinda suke kasance suna aikatawa rushewar al'umma shine yawaitar zalunci a cikinta idan zalunci yayi yawa a cikin al'umma mutum yake ya zalunci kansa ta hanyar kimbin Allah ya zalunci kansa ta hanyar shirka da Allah ya zalunci kansa ta hanyar zaluntar wani Allah ta hanyar zaluntar wani dan uwansa babu shakka wannan zalunci yakan haifar da rushewar al'umma wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida Allah ce waɗannan garuruwa ne da muka halakar da su sai ya faɗi dalilin halakar da su yace lamma zalamu yayin da suka yi zalunci ashe muna son mu ga mun samu daidai to mu gyara tsakaninmu da Allah mu gyara a tsakaninmu da junanmu mu yawaita komawa ga Allah da tuba da istighfari to duk abin da yafi karfin mu sai Allah ya iya mana shi ɗan uwa musulmi wannan shekara ta musulunci ta hijira ta 1443 yau ne ranar ta ta ƙarshe ita ce kuma juma'a ta ƙarshe a cikin wannan shekarar gobe za a shiga sabuwar shekara shekara ta 1444 to yi tunani dan uwa ka yi wa kanka hisabi bal tanzur nafsun ma qaddamat lighat waccan shekarar da ta wuce me ka aikata a cikinta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin ranar hisabi ta zo ka yi cincincini ka yi lissafi kamar yadda ɗan kasuwa ke lissafin kasuwancinsa a ƙarshen shekara ya ga ribar da ya ci da abin da ya faɗi to mu ma mu rika lissafin duka al'amuranmu na yau da gobe a ina ne muka kyautata don mu ƙara ƙaimi a ina ne muka kasa don mu gyara a ina ne muka ɓata don mu gyara wannan shi ne abin da ya wajaba kowanne ya tsaya ya tunani a kansa waɗannan dai kwanaki sun riga sun tafi sun tafi da alkhairin da yake cikinsu sun tafi da sharrin da yake cikinsu kuma ba za su taɓa dawowa ba ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yulumanna illa nafsa Allah ce ya ku bayina ayyukan ku ne inna ma hiya a'malukum ayyukan ku ne nake lissafa muku su nake kididdiga muku su sannan zan cika muku sakamakon su Allah ce faman wajada khairan wanda ya samu alkhairi falyahmadillah to ya gode wa Allah wanda kuma ya samu akasin haka yace fala yalumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai kansa waɗannan kwanaki da suka tafi da waɗannan watanni da waɗannan awoyi da suka tafi sun tafi kenan kuma wani bangare ne naka na rayuwarka ya tafi wani bangare ne naka ya tafi ba zai dawo ba ba zai dawo ba yabna adam innama anta a'mal innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'dhu al-hasan al-basri yana cewa kai dan adam kai ba wani abu bane face waɗannan kwanaki duk sanda wani yini yazo ya tafi to wani bangaren ka ne ya bangare daga ciki ya tafi kuma kenan ba zai dawo ba saboda haka abin da ya yi saura a rayuwarka ba wani abu ba ne na a zo a gani in aka ƙiyasta da tsayuwar rayuwar wannan duniya da kuma ta lahira saboda haka mu yi ƙoƙari mu tuna da cewa tafiya muke yi tafiya muke yi tafiyan nan kuma babu dakatawa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kana ta ƙoƙari ya kai ɗan adam zuwa ga ubangijinka kuma kake tafiya sai ka haɗu da shi saboda haka wannan tafiya babu wanda yake tsaye babu wanda yake tsaye cak baya motsawa tafiya ce muke yi kuma tafiyan nan tana da ƙarshe yayin da ɗaya daga cike mu ya mutu alƙiyamarsa ta tsaya tun daga lokacin ne zai fara ganin sakamakon abin da ya aikata yayin da 'yan uwansa za su kai shi kabari su binne shi da haka mu tsaya mu yi tunani akan wannan watan watan al-muharram wata ne mai alfarma wata ne daga cikin watanni guda hudu da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su masu alfarma ne inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum wadannan watanni guda hudu sune zulqaida da zulhijja da al-muharram ga su ajere sai kuma rajab wanda shine zai zo tsakanin abin nan tsakanin abin nan rajab zai zo daga shi sai sha'ban sai kuma ramadan tsakanin jumada saniya da da sha'ban waɗannan wannan wata na al-muharram da zamu shiga wata ne da shi ake jinginawa Allah ake cewa shahrullahi al-muharram shahrullahi al-muharram annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin shaharullahi al-muharram azumin watan al-muharram saboda haka wannan wata wata ne da wannan wata da zamu shiga wata ne mai alfarma kuma azumi a cikin sa yana da lada annabi yace bayan azumin ramadan babu kuma wani wata da azumta sa yake da lada sai shaharullahi al-muharram watan Allah mai alfarma shine al-muharram saboda haka mu yawaita ayyukan alkhairi wannan da yana daga cikin ni'imomin Allah gare mu da tausayinsa gare mu ta yadda yawaita mana lokutan ibada lokutan samun lada da kusanci zuwa gare shi domin mu iya riskar abin da ya riga ya kubuce mana Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya ɗaukaka mafiya kyawu da sifofinka mafiya ɗaukaka ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasanmu fitintunu da suke damunmu na kashe-kashe da sace-sacen mutane Allah ka kawo mana sauƙinsu waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan al'amura idan waɗanda za su shiryu ne Allah ka shirye su in ba za su shiryu ba Allah ka yi mana maganinsu Allah ga mu gare ka ka dube mu da rahamarka da lutsufinka ba don halinmu ba Allah ka yi mana tagomashi da gare ka ba don halinmu ba ba don halinmu ba ya ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na kwarai ka ba mu shugabanni masu tausayi masu adalci waɗanda suke tsoron tsayuwa gaba gari kara na gobe kiyama Allah ka ba mu haƙuri da juriya bisa su biyayya kan abin da bai saba maka ba Allah ka ba mu haƙuri da juriya bisa yi musu biyayya kan abin da bai saba maka ba Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين